والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون saboda إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Masha Allah. Wannan abu?
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba a uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi da ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka da ke nan garin jirga inda muke ci gaba da gabatar da daura ta littafin talhis na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar babban malamin musulunci malamin hadithi al'alimul allama al-sheikhul muhaddith muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah yawa musulmi yau mana sha nawa sha sha bakwai ko? sha takwas ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan biyat na shekara ta dubu biyu da da ishirin shidda miladiya ɗanwa musulmi wannan ita ce rana ta uku ko? ita ce rana ta uku a cikin wannan daura ta wannan littafi kuma wannan shine zama na farko a wannan rana ta talata zama na uku wato rana ta uku zama na ɗaya in ba manta ba a zamanmu na ƙarshe da muka yi ranar alhamis mun tsaya inda malaye mana bayani akan jilsatul istiraha da kuma raka'a ta biyu wanda muka ji ko muka yi bayani akai za ka yau a gurguje za mu tashi aljulusu littashahud ko na ma za ka ikra بسم الله الرحمن الرحيم الجلوس للتشهد فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين لكن لا يجوز الإقعاء هنا na malaye ce aljulusu littashahud zama dunyin tahiya fa idza faraga min raka'ati thaniya idan mutum ya kammala raka'a ta farko wato ainihin fa idza faraga min raka'ati thaniya idan ya kammala raka'a ta biyu qa'ada litashahhud to ya zauna don yin tahiya fa huwa wajibun zaman nan wajibi ne wa yajlisu muftarishan zai zauna zaman iftirash ine zaman da muka faɗi wanda ake na raka'a biyu ko sallar nafila ko sallar juma'a ko ainihin makamancin wannan duk da wasu a ƴan uwa mata sun yi korafin cewa ba su gani ba saboda ku da annan cikin kun tattare ku zauna cikin tsari inda kowa ya zauna za a gani don haka za mu gaida za a yi in Allah ya sa lokaci ya ba mu dama zuwa an jima sai mu yi demonstration to wannan zaman shine mutum zai a nan inji albani kama sabaka baina sajada ta yi kamar da ya gabata ga ainihin raka'a biyu wato su za kai lakin la yajuzu al-iqa'u huna ba halatta mutum ya zama iqa'u shine ka aza ka zauna saman dugaduganka zaman da muka ce ana yin tsakanin sujjada da sujjada ko kuma in za a jalsatul istiraha yace nan nan bai halatta inda ka zama ta bai halatta ka yi shi نعم ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يباعد عنه na'am imam al-albani yace wa yada'u kaffahu al-yumna ala fakhidhi zai dora tafinsa na dama akan cinyarsa wa rukbatihi al-yumna da kuma gwiwarsa ta dama wa nihayatu mirfaqihi mirfaqihi al-ayman da kuma ƙarshen wato ainihin ah, hannunsa gwiwa hannunsa ta gehen dama ala fakhidhi akan cinyarsa la yab'udu anhu ba zai nisanta da gare shi ba sai ce mi
ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى sannan zai shimfiɗa tafinsa na hauni akan cinyarsa ta hauni wa rukubatihil yusra da kuma wato ainihin cinyarsa ta hauni in ya zauna kenan zaman ta in ya zauna zaman tahiya din kenan zaka dora hannunka na dama akan cinyarka ta dama hannunka na hauni akan cinyarka ta hauni na'am ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى baya halatta mutum ya zauna yana wanda ya dogara da hannunsa ka ce zaman ta yana za kai amma bari ka aza hannunka baya ka- ka- ka- ka jingina ka huta a haka nan za kai ka aza saman cinyoyinka wa khususan al-yusra musamman ma wato hannu hauni duk uzurinka ba a son ka ka yi haka kashe irin wannan zama wato ka aza hannunka na hauni ka ginci da gare shi ko cikin sallah ko ba cikin sallah ba to duka bai halatta ba ina ɗalibanmu maza ku diba ku gani la haula wala quwwata illa billah na wasu تحريك الإصبع والنظر إليها
a malam yace tahrikul isba'i wan nazar ilaiha motsa yatsa da kuma kallon yatsa da take motsawa a cikin tahiya in kana tahiya to ana son ka karkada yatsarka wato sannan kuma ya zan kana kallon wannan shi yasa yanzu mun ji ta an ce in kana sallah za- ka rika kallon inda kaka aji goshinka ko to in kana tsayi kenan نعم ko kana ruku'i kenan amma in kana tahiya to sun aka yi irin kai rika kallon hannun da kaka motsawa an bayyana ko نعم na'am
ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها مم.
ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة mm, وتارة يحلق بهما حلقة mm, ويشير بأصبعه سبا ويشير بأصبعه السب... بأصبعه السبابة إلى القبلة mm, ويرمي ببصره إليها mm, ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره mm.
ولا يشير بأصبع يده اليسرى مم.
ويفعل هذا كله في كل التشهد imam al-albani ya ce wa ya ƙabidu a sabi a kafihe al-yumna kullaha zai jinƙe wato yatsun tafinsa na dama baki ɗayansu zai jinƙe su wa ya zau ibhamahu sai ya ɗora babban farcinsa ala isbi'ihil wusda akan yatsarsa ta tsakiya taratan wani lokaci wani lokaci kai haka نعم an fahimta ko sai ya zama wannan shine ibham sai ka dora hakan wato manu ah, na tsakiya shine wannan wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokaci kuma duk kai haka dukkan su kai haka an fahimta ko ka lankwashe su wa yashuru bi isba'ihi as-sababa ila al-qibla sai kai ishara da ainihin manuninka zuwa ga al-qibla shine sababa ko sabbaha wa yarmi bi basarihi ilaiha sai ya zanka juyar da ganinka zuwa gare su ya zanka kalle wannan yatsa da idanunka wa yuharrikuha sai ya rinka motsawa yad'u biha yana addu'a min awwali tashahhudi tun daga farkon tahiyya ila akhiri har zuwa ƙarshe kana at-tahiyatu lillah as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu ala nabi kana dai kana kallo kana kallon wannan yatsar har ka gama ainihin kammala tahiyya wala yashiru bi isba'i yadihi al-yusra mutum ba zai ishara ba da yatsarsa ta hauni ba za a yi da na hauni ba an fahimta shi na hauni kawai sai dai a rike gwiwa da shi wa yaf'alu hadha kullahu fi kulli tashahhudin mutum zai aikata haka a cikin dukkanin tahiya ko wace irin tahiya ce tahiya ce ta sallar juma'a tahiya ce ta sallar iri tahiya ce ta nafila tahiya ce ta farilla duka haka zaka ya kai dan uwa wannan wa ita ce sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da albani yace kamar kana ganin ta tun daga kabbara harama har zuwa sallamiya wasu صيغة التشهد مم.
والدعاء بعده mm.
والتشهد واجب مم.
إذا نسيه سجد سجدتي السهو مم.
ويقرأه سرا مم.
وصيغته مم.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته مم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مم.
ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يتخير في هذا التشهد من, من الدعاء الوارد أعجبه إليه ويدعو الله به
imam al-albani yace siga tahiya sigatu tashahhud siga tahiya wa du'a ba'dahu da kuma addu'a bayan tahiya ya zo a lafuzan tahiya lafuza daban-daban wanda wanda littafi da kuke gani tare da ni shine asalin sifatu sala shine an ka mai so haka an ka summarize wannan shine asalin littafin sifatu salatin nabi min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha din kusan shafi 225 shafi 225 to shine ya rarrage ya rairaye mai shi shi wannan aramin littafin to a ciki wannan daidai wannan babe na siga tahiya Imam Al-Albani ya kawo kala-kala ta tahiya wadda sahabbai an karwaito suna yi daban-daban. Akwai tahiyar Abdullahi dan Mas'ud, akwai tahiyar Sayyidina Umar, akwai tahiyar sahabiwa da ga sunan dai. Ila lokaci ya ba mu dama zo a gaba za mu karanto su mu je. So shi yasa tahiya ta zo da lafuzza daban-daban. Anan yace wa tashahhudu wajibun. Tahiya wajibi ce. Idan nasiyahu in mutu ya mance ta sajada sajada tai as-sahawi. to zai yi sajjada biyu ta kannuwa wa ya ƙara'uhu sirran kuma ana yin tahiya a sirce an fahimta ko jama'a nan na so lokacin karatu sai da bayan tuno in ɗaya tambihi guda sai yanzu kuma din munasaba ta kama shine in an ka ce a sirce wani ya ɗauka ɗaya ya rufe baki ne gum ba shi a sirce ba in an ka ce a sirce ana nufin dole ka ringa motsa bakinka domin mutane da yawa suna kure wurin karatun sallah sai haka ɗaya ce Allahu akbar sai ya shiru wannan tunani na kakai ko tunani na kikai ba karatu na kikai ba dole a ga harshen kina motsi kina a dai ga alamun karatu na kikai wanda a kusa da ke ƙila ma can yana ɗan iya jin wani abu an fahimta ko shi a sirrin lalle wannan shi ne sirrin an fahimta ko sahabbai suka ce muna gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karatu in muka ga gemin sana motsi alama yana karatu kenan sallallahu alaihi wasallam amma ku kala da kyau ku gani mahiyan mutane suna sallar asirce to ba ka ganin alamun karatu na su to haka ko ga tahiya aka son a ji kina ana ana son a ga kina haka ne malai ce wasiqatu abinda asiga tahiya at-tahiyatu lillah jama'a ba ta at-tahiyatu a gyara wannan kuri na wanda an ka taso da shi an fahimta ko wanda daidai nan alan kabiru gombe ya taba tambihi sosai a kai cewa yana cikin mistake din malamai kenan daga islami aka fara wannan kuri shi yasa malaman islamiya kan malaman primary ne fa da zaran kun dora yaro akan abu ko yayi ilimi gaba yana da wahala ya kusance wannan abin da kun ka dora shi akai duk lokacin kwakwalwa ta fresh take duk abin da hunka lankana mai kalma ƙur'ani ko hadisi ko wani larabci ko turanci to haka zai ɗaukar ta ko ya zan profesa ku harshe ne ya riga ya bi da tun yana ɗanyi ya bi to haka amana ce in aya guda za a tsaya a yi ta maimaita ta lalle a tabbata yaro ya iya an fahimta ko ya ce allazi halaka fasawa a cin halaka ha ha a yi a yi sai ya riƙe halaka fasawa ɗin nan in ko sati biyu za a yi ana allazi khalaqa fasawa to a tabbata yayi makarij daidai amma da zaran ya rike allazi khalaqa fasawa to ko ya haddace qur'ani ina tabbata muku in yazo wurin nan haka zai faɗi ne akwai wanda lokacin ya wuce hizo 40 na taba diba mai ƙananan surori wuraren da na jami'ai jan biyu suna da yawa kuma ya iya tilawa yana da tatbiki sosai amma nan ƙananan surorin gaba su da kyau saboda mi ba gaban malami su irin karatun nan na ɗaya na islamiya wanda shi mallamin da an ka tura ko ko su ɗaliban da aka tura kawai dai su daidai su faɗi ya ba su tsaya yaro su ya tantance su wannan kuskure na yana da kyau Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da a saman kabu an fahimta ko haka nan ko lafuzan hadisi yace daga cikin kurakuran da zaka isko yaro sun gade su tun islamiyu ya buga misali da wannan lafazi na atahi zaka ji kowa mahiya atahiyatu atahiyatu alhalin ba haka abin yake ba attahiyatu lillah attahiyatu lillah aka ce was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mun ji ɗaya ko? to da ke ɗaya kawo mana nan akwai wadda za ka isko mazhabin malikiya sun tafi a kanta ko wadda aka rawaito daga sina umar attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu ko lillah sami at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai a isu a ne duka guda to wannan an rawaito daga sayyidina Umar amma wanda tafi inganci ita ce wannan da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda to inda guda ya kawo sai bar salata kenan in ka koma cikin asalin littafin kamar da ambata za ka samu kusan tahiya hudu ya kawo kofi da haka wanda dukkanin sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam in aka ce at-tahiyyatu lillah ana nufin gaisuwa da ban girma su tabbata ga Allah at-tahiyyat jam'i ne na tahiyya wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha an bayyana ko tahiyyatuhum fiha salam duka wannan ya wato yana nufin gaisuwa da ban girma to shine at-tahiyyatu lillah gaishe gaishe da ban girma da jinjina da yabo su tabbata ga Allah kaga kai kirari ga Allah shi yasa aka ce sallah kirari ne da jinjina ga Allah gaba ɗayanta was salawatu salloli dukkanin su su ma su tabbata ga Allah wa qayyibat da dadadan kalmomi dukkanin su tabbata ga Allah a daidai nan ne Abdullahi dan Musa yace lokacin da muna sallah annabi na gaban mu shi alliman to sai mu ce assalamu alayka amma bayan ya rasu sai sahabbai mu hakuwa mana cewa assalamu alan nabi marmakon assalamu alaika ayyuhan nabi sai mu rinka cewa assalamu alan nabi aminci ya tabbata ga annabi wa rahmatullah da rahama Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayan Allah nagari ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yusalli ba'dahu qara'ata قرأت كله ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول sai mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bayan ka yi tahiyya kenan sai ka yi salati ga annabi ka ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kuma ka yi salati ga iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda ka yi salati ga annabi Ibrahima wa ala ali ibrahim da iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai Allah hamidun abin gode maka kake majidun kuma mai girma kake Allahumma barik ala muhammad ya Allah kai albarka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad Allah kai albarka ga iyalan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ibrahima kamar yadda kai albarka ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ibrahima da iyalan annabi ibrahima sallallahu alaihi wasallam innaka lalle ka Allah hamidun abin gone makake majidun mai girma kake to wannan shine complete salati cikakken salati wanda ake son kawa annabi ko su yan bid'a da ce salatul fati ta hai qur'ani amma ga sallah ba su yi salatul fati kuma malam kabiru gombe ya ce tun wurin daura aure sun bambanta ko wurin taro su an ka zo sai ya ce to jama'a salati goma goma ga annabi sai a yi salati a annabi da ƙarshe sai su ce mi to sala a cike da salatin zafi kaga sun bambanta salatin annabi goma sannan sai salatul fati sai a yi shi daban don haka duk wani salati jama'a bayan wanga yake na'am an yi tambaya ko a nan kwanaki shin kenan salatul ibrahimiyya wannan shi ake ce mu salatul ibrahimiyya shi ɗaya ya tabbata salatin annabi muka ce a ba shi ɗaya bane an rawaito salatai daban-daban daga sahabbai kamar da za mu zo mu mu- eh, afwan ba ba za mu zo mu ji bakan ya dai faɗi dan cikin sifar sala yana yawa kuma wata rana ya Allah ya kaddara mun sa sifatu sala ɗin ko a masallaci sai mu karanta ta so mahallin shahi anan shine wannan shine authentic salati na annabi in kana son ka rike salatin da annabi yace duk wanda ya mai salati guda Allah zai mai goma wanda ya mai annabi goma Allah zai mai ɗari to wanga shine salati shine mai rijista domin ko asali aya ce ta sauka malam kana tuna ayar Allah ce ne me Allah ce game da salati ga annabi إن الله وملائكته يصلون على النبي sai ce me يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wagga aya in akwai ayoyin da na bayyana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ciki don labari na Allah ya ba su yace kai in ba ku sani ba ku sani lalle Allah da kai ne mahalicin sammai da kasai da mala'iku bayan Allah magusanta Allah to suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna salati ga annabi to kuma kuka jira talace kuma masu imani kuwa annabi salati in dai Allah mahaliccinmu yana wa annabi salati mala'iku suna salati to lalle kuma masu imani kuwa annabi salati malamai sun ka ce to mi as salatin Allah ga annabi eh kun ji sa akwai mamanci go na'am aka ce shine yabo Allah na yabon annabi huwa sana'ullahi 'ala al-'abd salatullahi 'ala al-'abd huwa sana'u ya aka ce Allah na maka salati to yana nufin Allah na yabon ka yana koda ka yana kirari yana cawan ina ji da shi ina yabo to shine salatin Allah ga annabi to su ko mala'iku menene salatin su ga annabi suna ƙara neman masa gafara Allah da rahama Allah da albarka Allah ko kuma salatin za kuma an ka ce ku ƙara roƙan mishi matsayi da girma da kuma aminci a rayuwar duniya da ta lahira abu huraira ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suwa ne ne za su ci gaje ceton da za kai gobe kiyama suwa suka fi kusanci da kai yace waɗanda suka hi min salati waɗanda suka hi yawaita min salati to gobe kiyama su a kusa gare ni na'am don haka ya kai dan uwa ka yawaita ma annabi salati musamman ranar alhamis da ranar juma'a an fahimta ko wani ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare in na tashi bi a daidai in in yi karatun ƙur'ani annabi ce yayi ko in yi sallar dare ce shi ma yayi to ko dai in yi ta maka salati annabi ce da ka biya bukatunka gaba ɗai to salati shina da yawa shina falalati ta wuce a kirgata yana maganin damuwa da bakin ciki yana sa Allah biya maka bukatocinka na alkhairi in ka rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ta wara labarin abin da yazo ce abokin fira ko salati mai dubun albarka la waqata lana li i'adati sai yace bi wa in shi'ta al-iktisar imam al-albani ce in ka so ka takaita kuma kulta sai ka ce allahumma salli ala muhammad ya allah kai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala muhammad da iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka albarka gare su wa ala ali muhammad da kuma iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita kamar da kai salati wa barakta kai albarka ala ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala ali ibrahim alaihi salatu wassalam innaka hamidum majid summa yatakayyaru fi hadha tashahhudi sannan sai ya zaba a cikin wannan tahiyya mai addu'a a cikin duk addu'a alwaridi wanda ta tuzgu ya zabi a ajabahu ilayhi wanda yafi soyuwa gare ta ko duk abuƙatar da gare ka sai ka roƙa in kai tahiyya fa yada Allah bi sai ka roƙi Allah da shi dan uwa mala abdulmaji ya turo mini mala abdulmaji na'am ya turo mini bidiyo na wani malami yana cewa ba a yin addu'a ta yau farko kuma ya taɓa yin fatawat da daɗewa na ce mai lalle ana yi don na karanta imam an-nasa'i ya kulla babi yace babu du'a fi tashahhud al-awwal na'am
yace mai ana yi to sai da baya saki ci min to ga bayanin wanga malami in saurara in ji. to shine na bashi amsa akan ya halatta ga imam al-albani ko cikin sifatu salat din ta asali ya kulla ya kawo hujjoji da dama akai na'am haka ya tabbata ana yin addu'a a tahiyar farko ba sai tahiyar ta biyu ba a takaice ke ci gaba الركعة الثالثة والرابعة Mm.
ثم يكبر وجوبا Mm.
والسنة أن يكبر وهو جالس Mm.
ويرفع يديه أحيانا ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن التي بعدها وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية ثم يقرأ في كل في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا imam al-albani yace ar-raka'atu thalithatu war-rabi'atu raka'a ta uku da ta hudu thumma yukabbiru wujuban sannan mutun ya sake yin kabbara wadda take wajibi was sunnatu abinda as-sunna an yukabbira mutun ya kabbara wa huwa jalisun yana zaune wa yarfa'u yadayhi ahyanan kuma ya daga hannuwansa wani lokaci ba kaga duk inda ya kawo daga hannuwa sai ya ce wani lokaci kada zan kullun sallaka kullun an bayanta in kuma ka cika da iya babu laifi amma dai ba don an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyo shi ya kai ba na ɗaya kenan sannan na biyu mun ji cewa tun da zaune aka ce Allahu akbar sannan a miƙe duk wannan ma yana cikin mahallin jadal ko sai a'a za a ce Allahu akbar a tahidare ko sai a'a sai ka miƙe sai ka ce Allahu akbar to abin da shi ne tun kana zaune ka ce Allahu akbar wato wurin fahimtar larabci nan na aka samu wani ikhtilaf kamar shekarar da wani ya liman tambaya na in shin wai ya- ina aka cewa amin in liman ya ce boko kaza boko kaza abin da yana cin mahallin jaddad din da ibnu hajar sai da ya- ya kama ganun maluma wanga ya ce a a tare za a ce wanga ya ce sai liman ya ce a ce wanga ya ce a a ma rige liman ga sunan dai نعم
ثم ينهض إلى الركعة الثالثة سنسي ميكي زواج ركعة أخو وهي ركن كالتي بعدها ركني تشي كما ود أباين دي إتما ركني تشي دولي سيديتا وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة هكذا زي أي كتا إن ينهن تاشي زواج ركعة هدو ولكنه قبل أن ينهض سيدي كامل متن يميكي يستوي قاعدا زي أينهن ديدي تزوني على رجله اليسرى أكا أينهن wato a kafarsa ta hauni mu'tadilan yana wanda ya daidaita hatta ya a kullu azmin ila mawdihi sai kowane kashi ya koma bagiransa da ta tsira a gina ko نعم summa yaqumu mu'tamidan sannan sai ya tashi yana wanda ya dogara ala yadayhi akan hannayensa kama fa'ala fi qiyamihi kama yadda ya aikata a cikin tsayuwarsa ila rak'ati thaniya ga raka'a ta biyu summa yaqra'u fi kulli min ath-thalithati war-rabi'ati suratan al-fatiha sannan sai mutum yayi karatu ga raka'a ta uku da ta hudu suratul fatiha ana son kai karatu a ciki wujuban wajibi ne yin karatun nan na Fatiha wa yudhifu ilaiha ayatan kuma kana iya ƙara aya guda aw aksar ko sama da aya guda ahyanan wani lokaci in kaso kana iya ƙara sura kamar da muka ambata ba wata ba'diya da zakai ci gaba القلوب القنوت للنازلة ومحله ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد وليس له دعاء راتب إنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما ويؤمن عليه من خلفه فإذا فرغ كبر وسجد
ci gaba قنوت الوتر قنوت للقنوت للوتر ومحله وصيغته وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا ومحله قبل الركوع خلافا للقنوت النازلة ويدعو فيه بما يأتي اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك إلا إليك وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم
نعم Imam Al-Albani yace al-qunutu lin-nazilati wa mahalluhu yin al-qunuti dun wata musiba da ta sauka kuma da inda aka yin qunuti menene qunuti qunuti shine wata addu'a da ake bayyanawa a cikin sallah ko ake yin ta a cikin sallah masha Allah mala yace mas'ala faqara ta 156 ko wai sannahu an sunnanta masa an ya kanuta mutum ya kunuti wa ya da'u lil muslimin ya addu'a ga musulmai linazilatin nazala bihin saboda wata musiba da ta sauka gare su wanda yana cikin abin da adiri a ce waɗannan tuntunu da ke damun al'umma musamman arewacin Najeriya ana al'unuti amma ba a yi wa mahalluhu idza qala ba'da ruku'i abinda abba girin kunuti shine idan mutum ya faɗa bayan ruku'i yace rabbana walakal hamdu to nan na aka son ai kunutun yana dago daga rukui walaysa lahu du'a'un ratibun shi alqunuti bashi da wata addu'a wadda Allah zamtatta wadda gata na ita an kace ayi kun ga yanzu nan mala albani ya sabin daga ya shure wasu abubuwa biyu na bid'a da wasu ke yan bid'a ko masu cewa ƙaryar sunna ko na dai shine mi alqunuti kullun sai an shi duk asuba almu'azim wannan bid'a ne sannan na biyu an keɓance wata addu'a guda to duka wannan bai tabbata ba a sunna an fahimta ko ba a yin alkunutu sai in wani abu ya faru in ba don abin nan da ya faru na haka alkunuti ba to shirme na haka na ɗai kenan na biyu kuma ba a keɓance alkunuti ga wata sallah daga cikin salloli ba ko wata sallah ta kama ana alkunuti ana alkunuti ga sallar juma'a ana yi ga azhar ko la'asar ko isha'i an fahimta ko yawa ko asuba sannan galiban ana yin sa bayan an dago daga rukuyi amma sai ka samu wasu kullun ta Allah da zaran mutum ya gama raka'a biyu na asuba sai ya shiru ka rasa biye ka wadi Allahumma inna nas'inuka ko wa nastaghfiruka mun karanta shi cikin ashmawi da kuma iziya ka saurara ta hanbidihu sun kawo addu'a ce mai kyau amma ba a rawaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa inna ma yad'u fihi malam ya ce abinda zai addu'a a ciki bima ya tanasabu ma'an nazila ya zama yana da alaƙa da abin da ya sauka na wata musiba cikin wannan addu'a ina wani abu da ya sauka ana magana kai kunuti saboda barayi ka dauko Allahumma ina nasta'inuka wa nastaghfiruka wa naqna'u laka wa naqla'u laka wa natruku man yakfuruka da dai har zuwa ƙarshe so wannan ba shi da alaƙa sannan wa yarfa'u yadayhi fi hadha ad-du'a ya halatta ka daga hannunka shi yasa ga muna daga hannu a lokacin wa ya jiharu bihi idha kana imama kuma zai bayyana ta illiman ne bayyana suka yi ko asirce asirce suka yi abis to shi yanzu wanda an mamo shi kumizi sun yi asirce kai ma yi za kai to wacce ka yi an bayyanta gurin an ce ba kiratul imami la hudda wa yu'minu alaihim an khalfa wadanda an baya su ce amin kun ga haka na hukaci ko amin amin in ana alqunuti fa'iza faraga kabbara wa sajad in ya kammala to sai kabbara ya sujjada shi yasa Anas dan Malik yace ma kana ma kana aw kama qala mata labazan hadisi yace illa idza da ali qaumin aw ala qawm annabi bai alqunuti sai yanzu yin addu'a ta alkhairi ga wasu mutane ko addu'a ta musiba ga wasu kafirai nan dai annabi ka alqunuti imam al'albani ya kawo yadda lafuzan yadda ta tuzgo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma wasu mutane addu'a misali annabi ya kira sunayen wasu kafirai a uhudu an ji yaƙin uhudu yaƙin uhudu shine yaƙi na biyu da an kai a tarihin musulunci sai aka samu jarabawa saboda umarnin da sahabbai sun ka saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kasu sauko wurin nan da suke komi suka gani ko sun ga ana cin nasara ga musulmi ko sun musulmin da cin nasara sai zaman su nan kuma wannan wani strategy ne na yaƙi an fahimta ko nan take sahabbai sai sun ka sauko su to sai abai shaɓe sai Allah ya jarabce su an ka kakkashe da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mutum 70 sannan shi karar kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa roci aka je hudutsi ya taba shi ya mai ga kai sannan da ainihin haurin sa na gefe wanda bayan haurin ga wato haurin sa na gefe sai ya kalli sallallahu alaihi wasallam ku diba ha to nan ne sai kafirai suka ce ai qutila muhammad shikenan an kashe annabi muhammad sun kirkiro ga ƙarya sun yada don sahabbai su yi rauni saboda an ce an kashe annabi sahabbai za su yi rauni sahabbai ba abin da ya ƙara wasu imani wasu fara rauni akwai wani sahabi da aka ce mus'ab ibn umair kafirai na kashe shi suna ce ai an kashe annabin naku to shi ne fara cewa to ai wa ma muhammadu illa rasulu ko an kashe shi ai an kashe annaba da yara suka zo kame shi ba shi muka wa addini za mu ci gaba da addini ko ya rasu nan da ki sai aya ta sauka tana maimaita wannan magana da mus'ab yayi ko ba wurin da yake ba wurin da annabi yake yi wa magana ba sai Allah saukar da aya abin da so in kai mu jama'a bayan annabi ya dawo madina sai ce kaifa yuflihu qauman qaumun ta yaya waɗansu mutane za su ci nasara shajju nabiyya su wa annabin da Allah ya aika musu rotsi waɗannan mutane ba za su taɓa cin nasara ba a duniya ko lahira wa kasaru rubaiyatan ko su kalle masa haure annabi sai ya tara sallah ya musu alqunuti Allahumma alayka bi fulan Allahumma alai Allahumma al'an fulan ibn fulan annabi ya tai musu alqunuti yana mi yana tsine musu albarka yana addu'a musiba gare su daga cikin abin da zai ƙara maka imani da wannan addini na musulunci annabi na gama wannan alƙulunci sai Allah ya kuma la'aika da Allah ya ce laisa laka min al'amri shay ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أحسنت الله تعالى نبي وسع كك musu addu'a mugunya kuriwa sun tura da annabi Allah ce laisa laka min al'amri shay baka da ikon kai musu addu'a mugunya aw ya tuba alaihim ko ko dai Allah ya karbi tubon su Allah ya karbi tubon su mi za kai musu aw yu azibahum ko ya musu azaba in ya gana ma lalle sun yi zalunce ka amma dai wannan wurin Allah ya sai annabi dai kyale bai kare musu mugunya addu'a ba kun sauna abin mamaki mutum hudu na da jehi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da sun kazan sahabbai ne sun ga musulunta yanzu inda addu'ar da annabi an ɗebe wasu albarka suna musulunta ba su musulunta yasa imamu abdul wahab cikin kitabut tauhid ya kawo wannan yasa kamar yazo a cikin bukhari to yanzu ne mahallin shahid anan shine annabi yayi kunuti saboda mi yawa wasu mutane mugunya addu'a haka na Anas dan Malik ce annabi yayi wata guda yana alkunuti ga wani gari da sun ka kashe sahabbai ne akwai wasu gari da sun ka taho kamar mutanen kirki sun ka ce annabi muna su akwai mana qur'ani ka ba mu sahabbanka guda 70 su koya mana qur'ani annabi dauke su mahaddata alqur'ani ana ce musu ma alqurra'u ba su da aiki garin Madina illa zama masallaci da karatun qur'ani su ɗebo ruwan masallaci su je su yi kuma ba liability na ba suna da harkar su ta yi su je su yi icce su su yi sana'a su yi sadaka da waɗannan kuɗi su ci abinci su yi kaza shi ɗaya aikinsu annabi na son su yana ji da su ko sadaka an haka ba annabi bai ci sai ce akai musu shi yasa wata rana Abu Huraira ya ce wata rana ina jin yunwa Abu Huraira ya shawara wurin neman ilimi ya ce so da dama nika zo tsakanin mimbarin annabi da ɗaki Aisha ɗan hwaɗi ina ta mirgina ya ce mutanen ƙauye ɗan santo su yi ta shuri na da ƙafa so azama haukaci ne ke ya ce wallahi wa ma bi min jununin ba haukata ba illa illar yunwata Abu Huraira amma misa abu rara bai tafi ba saboda ina sun yi karatu yunwa ya ce ya gama duk abin da ya sai tashi ya ce wata rana yana cikin haka sai annabi ya ce ya aba hir ya kai aba huraira ta'al taho ya ce ko da ya zo ga nono nan mai sanyi cike da ƙwarya sai abu huraira ya ga nonon nan kuma yana so ne annabi ya sa abu huraira na son nonon nan annabi ya ce ta ka kire min ƙwara waɗannan mutum saba'in ɗin waɗanda ne ka ba ku labari to ai ko ni wanga nono ina shan yi yace amma la budda min ta'atillahi wa rasuli babu makawa sai an wa Allah da manzon sa da'a balle in ce to ai annabi wanga nono kan ko ni ina bukata ne yace ni tahe ni kire su sun ka taho sun ka zazzauna kullun akaza ma akaza kowa dauke ɗaya bi dole zama ya zauna sai annabi ce to ya abahir yace labbaika ya rasulullah ya kai aba horara ce na karba manzo Allah yace taho da kununun can ya dauko bi su layi layi kowa ya sha abu horara ya dauko nono yabba na farko ya sha yabba na biyu ya sha to nono sai ya albarka kuma kowa ya sha ya koshi sai abu horara ya ce to ga annabi sai annabi ce wa rage sai ya ce babu wanda ya rage annabi sai bi sai kai sai annabi ce to sha ya sha ya ce ƙara ya sha ya ce fasharif nisha hatta lam akun ajidu lahu barkala hannarsa inda zan saka to nan shi ya hujjar da wani malami ga hujja ce ai wacce ba cika ciki a ƙoshin ya ce abubuwan sai da ce wallahi annabi ya ishe ni ya ishe ni annabi ya karin da shi wani abu kai kai ka fifita wani akan ka kai ko Allah zai kosar da kai mahallin shari'a ya koyawa musu waɗannan su ne ƙurrawa annabi na kula da su ko bai kula da su yana kula da su wallahi waɗa muku mutanen da suka tahi da su suka musu yankan rago annabi ya shiga damuwa ya yi mugunya addu'a kan su wata guda sai da kuma Allah halaka gare so annabi na addu'a in wata musiba ta tunkawo sannan annabi yawa wasu sahabbai da ya kaso ƙwarai addu'a da sun ka shiga halin musiba suna can mutane maka sun rike sun daure su da kata sun hana su yi hijira yace Allahumma anjil walid ibn al-walid Allahumma anjil yayi ta addu'a gare su kuma sai Allah ku batar da su dan haka ana alqunuti ne in musiba ta sauka ko kana buƙatar wani abu na alkhairi nissa maka alqunuti goman karshe na Ramadan saboda mu dace da alkhairin da a ciki kenan muna fata samu wani alkhairi da ba a kunuti sai in wata musiba da ake tsoro ko kuma wani abu da ake fata a samu alkhairi to shine ya tabbata a hadisin al-Hasan ibn Ali sibtu rasulillahi wa raihanati sallallahu alaihi wasallam yace ya ji cikin alqunutin manzo Allah wagga addu'a da muke yawan yi Allahumma hadina fi man hadi zamu zo mu zo qunutul witr wa mahalluhu wa sighatuhu qunutin da aka yi cikin wutri da bagidan sa da kuma sigar sa shi wannan shine alqunuti na wutri wa amma alqunutu fil wutri fa yushra ahyana yace qunutin da aka yi cikin wutri an shar'anta shi wani lokaci wa mahalluhu qabla ruku'i shi ana yin saka min ruku'i khilafan liqunutin nazila sabanin qunuti nami na wata musiba da ta sauka wa yada fihi bima ya'ti mustahabbanci ne yin saka min ruku'i ko bayan ruku'i duka ana yi amma mustahabbanci ne shine Allahumma hadini fi man hadaita ya Allah ka shirye da ni cikin waɗanda ka shirye wa afini fi man afaita ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba lafiya wa tawallani fi man tawallaita ka jibinci lamari na cikin waɗanda ka jibinci lamarin su da Allah ya shige lamarin ka huta wa barik li fi ma ataita ya Allah kai mai albarka cikin abin da ka bani wa qini sharra ma qadaita Allah ka kare ni sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka domin Allah kai ka hukunci ba hukunci gare ka wa innahu la yadhillu man walaita kun ga masu irin wannan nuska ba za su gudu ba ko yace me wa innahu la yadhillu man walaita duk wanda ka jibinta Allah ba zai kaskanta ba wala izzu man adaita wanda duk kake Allah ba zai daukaka ba tabarakta rabbana wa ta'alaita albarka ta yawaita gare ka ya ubangiji kuma ka daukaka wala man jamin ka ba matsira daga gare ka illa ilayka sai zuwa gare ka shi Allah in ka gudu da inda yake zuwa inda yake da hukumawa don ko ka tsere mutuwa za ka yi a sa ka cikin kabari an kai ka inda Allah ke wa hadha du'a'u min ta'alimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a tana cikin addu'a da manzon Allah ya koyar wala yuzadu alaihi ba za a ƙara ba akanta illa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam sai dai salati ga annabi wata juzu ita ta halatta li subutiha saboda tabbata ta anis sahaba daga sahabbai radiyallahu anhum Allah shaida da su sun mai raka'u sannan mutum yayi rukuyi wa yasjudu sajadataini ya sajada biyu kama taqaddama kama yadda ya gabata التشهد الأخير
التشهد الأخير والتوضؤ ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول إلا أنه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت
ساقه ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجوز فرشها احيانا ويلقم كفه اليسرى ركبته ركبته ويعتمد عليها Imam Al-Albani ce a tashahhurul akhir wa tawarruk tahiyar ƙarshe da kuma zaman at-tawarruk shine zama kan mazauna summa yaqudu litashahhud al-akhir sannan ya zama domin tahiya ta ƙarshe wa kilahuma wajibun dukkanin su wajibi ne da tahiyar farko da ta biyu wa yasna'u fihi ma sana'a fi tashahhud al-awwal zai aikata ga tahiyar farko tafiyar ƙarshe irin da aikata ga tahiya ta farko illa annahu yajlisu fihi mutawarrikan sai dai zai zama a tawarruk ya fudi bi warakihi al-yusra ila al-ardi zai zubu saman mazaunarsa ta hauni zuwa ga ƙasa wa yukhriju qadamaihi fitar da dugarugarsa min nahiyatin wahida gefe guda waje alul yusra ta hata saqi rimna ya sanya kafarsa ta hauni ƙasan wato ƙaurin sa na dama wa yansibu qadamahu al-yumna ya kafa diddigen sa na dama wa yajuzu farshuha ahyana yana shin fida su wani lokaci na gwade shi cikin demonstration da ne kun san wani bi ciwo riƙe bai amma in an hagwara maka sai zan ka riƙe wa yi riƙe mukaffa hulisura rukubatahu sai ainihin ya riƙe hannunsa wato ƙafarsa ta gwiwarsa ta hauni da tafinsa ya atamidu alaiha ya dogara a kai wannan shine wato ƙarshen bayani akan tahiya za mu je zama na ɗaya insha Allahu sai mu dawo jubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka faɗa daidai Allah shi ma mulada inda muka kure kure da harshe Allah ya shafe shi a cikin dukkan masari al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah